أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الأول والفاتح لما سبق من الحق والحادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره وقدره آمين muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan yake a wannan yanayi a kofar zawiya ta karamu maulana shek alhaji shehu gana wanda duk shekara ake gabatar da wannan maulidi a ƙarƙashin gayyata na khalifa wani hasan da sauran yan uwansa muna musu fatan alkhairi muna gaisuwa zuwa ga al'ummar musulmi gaba ɗaya domin a nan ba wai an gayyace mu bane mu ne masu gayyata mu ka gayyaci jama'a su zo wannan mawuyi to muna musu maraba da zuwa da sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a ganin cewa ina kan hanya kuma da na san ma dan uwana malam babbar ma yana wajen ko yana da program ta zan ce kawai da wuce ce ya wadatar to amma sai da aka kira sunansa a sai na ji to muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya ba mu ire-irensa cikin wannan gari a ko'ina ake faɗakar da mutane ake wayar da kan mutane a kan mutu sallallahu alaihi sallama wani ƙoƙari ne na fitar da mutu sallallahu alaihi sallama kawai a turan baki a mayar da shi tsakiyar zuciya wanda wasu suna zaton cewa idan ana yaba wa ma'aiki a harshe kawai ya wadatar a yi yabo a harshe kawai ya wadatar su ƙoƙarinsu shi ne su mayar da ma'aiki ya fi ƙarfin harshe ya tashi daga harshe ya dawo tsakiyar zuciya wannan shi ne duk ƙoƙarinsu na fassara wa mutane ne, wanda kuma wannan wata sunna ce wacce da daɗewa ina ina ba da shawarar a dawo da ita wannan sunna domin magabata ba ana karanta ishiriniya a matsayin waƙe ko hamziya ko buga da abin da ya kama da wannan bane a ana so ne a san ma'anoni da gwalagwalai wanda burga da hamziya da ishiriniya da diwani ke dauke da su to tayi idan mutum da fassara masa abin da wa'annan waliyai suke faɗa cikin wannan yabo aka yi ba to ba zai san inda aka zota ba kuma wani muhimmancin wannan shine shi ne tairin waɗannan waliyai waɗanda suka rubuta waɗannan ƙasidu na yabo wanda suka yi shi cikin shekara ɗaya ga wanda yake da arabiya a ilimin nahawu da sab da ulumul balaga to shi tairin da suka yi na shekara ɗaya yakan iya yakan iya tafiya shi a cikin wata guda ko kuma rana guda kamar yadda al'imamu sha'arani cikin littattafansa musamman littafinsa al-mizan yake cewa muridi idan ya kasance mutamakkini zai yi sairin shehinsa tafiyan shehinsa na shekara guda shi zai iya yin sa a wata guda me yasa ya faɗi wannan abin da yasa ya faɗi wannan shine da Allah baiti kwaya ɗaya rak wannan shehin malami wali sai da ya shiga kalwa ya shiga kalwa ya yi munajati ya yi dubunnan salatai tukunan ya gano wani sirru na ma'aiki alaihi salatu wasalam ya gano wani sirru na ma'aiki alaihi salatu wasalam sai ya yi sauri ga bandon wannan sirrin ya bace sai ya zo ya rubuta shi ya mai da shi aiki ba lokacin da kai kana da arabiya ka iya larabci ka karanta wannan baiti ka fahimci wannan sirrun da shi ya gano cikin kalwarsa bayan ya yi talatin hukumai ya yi kwanaki ko watanni ko shekaru to kaga kenan sairin da ya yi cikin wayannan kwanaki ko watanni ko shekaru kai ka yi shi cikin minti guda ko minti biyu tsawon karanta wannan baiti baiti kawai to kaga kenan idan ka duba wannan za ka zo ka gane cewa ashe inda za a fassara wa mutane gurda fassara na hakika da hamjiya da su ne a fassara wa mutane su fahimci manufofi da kuma inda waɗannan waliyai mawaƙan ma'aiki suka dosa to da za ka ga cewa kowa ya zamanto wane a cikin soyayyar ma'aiki ya zamanto wane a cikin sanin ko ilimin sanin ma'aiki alaihi salatu wasalam amma idan ya kasance kullum za mu zo muna ta karanta diwani muna anshi muna harrakawa amma ba mu san me diwanin yake kunshe da shi ba me shehu ibrahim ya faɗa me yake nufi ba mu sani ba ko a muna karanta ishiriniya muna yin aiki muna jin daɗi ba mu san me ishiriniya yake faɗa ba ko muna karanta burda ko hamziya da sauran kasidu na abin nan da ake cewa imamul madihi yusufun nabhani duk da ma mu a wannan area ba mu san shi ba a fagen yabo ko kuma ba mu ba mu saba ba bai zamo al'adar mu karanta kasance shi ba yusufun nabhani alhali wato shi ma wani jigo ne a fagen yabo har ya rubuta alfiya ta yabon manzo sallallahu alaihi wasallama ana kiranta taibatul gharra yana da majiwani da kasidu da yawa na yabon manzo sallallahu alaihi in ka je cikin larabawa to sun san yusufun na bahani kamar yadda mu a garb ifriqiya da shimal ifriqiya muka san mu zan mushrik ibrahim yasli to da irin waɗannan gwalagwalai na baituka din to ana fassara wa mutane to a wannan lokaci ne za a yi tsayin watanni ko ko shekaru cikin lokaci kankani domin haka ne a gaskiya ina goyon bayan wannan sunna da ɗan uwana ya jaddada a garin nan na fassarawa a matasa biwa ne su san inda inda soyayyar ma'aiki ya dosa da kuma sanin ma'aiki alaihi salatu wasalam domin idan ba haka bane ma ba za a san darajar maulan mushin Ibrahim ya ba. Sai ta hanyar fassara diwani, to sanin da za a gane a he wannan waliyi wani kyauta ne, wata hadiyya ce Allah subhanahu wa ta'ala ba dan gabaran mu ko ya fi ya fi mu kunsa ba ya ba mu kyautan wannan waliyi. Wanda da shi ne muka san ma'aiki alaihi salatu wassalam a zuci. ba wai kawai muna kusa shi kawai a baki iska na ɗauka yana yana tafiya da shi ba to saboda haka wannan wani abu ne muhimmi wanda na ga ya kamata ne shi fida a kai ma'ana a ci gaba da wannan saha da wannan fage na fassarawa al'umma musamman matasa diwani sannan kuma akwai ɗan uwa a shek malam arzai ina ji suna da ɗan soyayya da shi ko kuma da Allah kuna da Allah kuna ɗan jin fassarar jiwa nisa a Sheikh Malam Arzai na Kano to shi ya yi ƙoƙari ya fassara jiwa ne full cikakke daga farko har ƙarshe to da Allah da za a sa wani mashru'i a ƙarƙashin su malam babar ma su fito da wani mashru'i na fassara diwani ba wai ɗauko wasu baituka ba fassara diwani daga farko har ƙarshe sannan kuma wannan mashru'i ya kasance ana rekodin nashi ana rekodin ana ajiye shi wannan mashru'i cikin wani mashru'i ne shi malam arzai wanda alhamdulillahi mun samu sanayya da shi a kaduna muridai da muke halarta a can amma daga baya da muka jijjigi sai ya zo muka haɗu ya zamanto mun haɗu a kaka mun haɗu da shi a kaka wanda wannan yake tunatar da wai al'arwaku junudu mujannada su ruhanai a fagen sanin Allah ko fagen soyayya ma'aiki alaihi salatu wasalam rayuka ne waɗanda suke a haɗe a cure wanda ana ganin ba su san juna ba amma shi hakika sun san juna domin haka ne duk wani wanda za ka ga ya yi fice a soyayyar ma'aiki ko kuma a sanin Allah subhanahu wa ta'ala in ka ji jijjiginsa da shi da wani sa'ansa ko ire-irensa za su zo su haɗu za su zo su haɗu a wani a wani sanadi au ko kuma su zo su haɗu a wani nasari to wannan shi ne filan abin da ya zo ya wakana da shehu mala arzai na na kano wanda kuma aka sunanta abin da ya assasa a kai ya tafi bayan wannan abu na biyu da nake so na yi tsokaci a gurgushi a kai dangane da matasa cewa matasa a gaskiya lokaci ya yi da a san wai mece ce tsarika ta shidaniya domin a gaskiya ba zai yiwu ka yi abu a ce kuma ka jahilci abin ba ba zai yiwu ka yi abu a ce yau kai ɗan shidaniya ne matashi ana yi wazifa da kai ana lazimi da kai ko zikirin juma'a da kai kana yin lazimi amma a ce babu wani littafi kwaya ɗaya na ɗarika tijaniya wanda ka ajiye a gaban malami ka karanta ɗaya tujar gaskiya wannan ƙalubale ne ko wani abu ne wanda kake baka san abin ba kamar mutum ne a ce a yau yana yin sallah amma bai taɓa saka ƙona kawa'idi ko akhdari a gaban malami akalla ya san kabili da ba'adi ba kaga wannan za ya ce sallar su alalace ne yake saboda in jami'i ya yi misali akwai abin da zai zo ya raba shi da limani wanda hukuncinsa daban limani hukuncin limani daban yaya zai yi balle idan shi sallah ya yi shi kaɗai akwai yadda sallarsa za ta zo ta lalace bai san yadda zai ya gyara wannan sallar ba to halin da matasanmu a yau suke kenan muna ɗan ɗarikar tijaniya amma babu wani littafi kwaya ɗaya na ɗarikar tijaniya wanda muka sa a gaban malami muka karanta ganin wannan aka yi wa ɗarikar ta tijaniya wata fahimta daban wata fahimta daban wanda maulanmu a shek ibrahim ya sa shi ruhul adab yake cewa walasta fi asbi tariki tarbahu illa iza kunta dawamin tasluhu kaga wannan baitin kwaya ɗaya zai zaman su kalubale ne ga duk wani mataki da yake da'awa ko kuma yake tunkaho tarika ta tijaniya tunda maulan mu sai ibrahim ya abin da yake nufi da wannan ba wai na karɓi tarika tijaniya din bane ni dan tijaniya bai a'a illa idza kunta dawamun tafluhu wanda malaman nahwu kuna cewa wani lokaci ana amfani da kana amma ba a bukatan ta illa karawa miya gishiri ko karawa miya magi ne kawai kamar ya ce ne illa idza illa idza tasluhu dawaman ne ma'ana a ce kai dindindin koyaushe kai salihin mutum ne mai aikata aikin salihai a halayya a akhlaku da aiki da abin da kake faɗa kai salihin mutum ne a lokacin da ka zamanto salihi a akhlakinka kana da ɗabi'o'i da halaye na kirki na koli sannan kuma ka zo ka kasance a maganganun da kake faɗa maganganu ne salihai kake faɗa sannan ka zo ka kasance a aikin da kake aikata ayyuka ne salihai kake aikatawa kuma wannan din aiki salihi da kake aikatawa wai ba wani lokaci wani lokaci ba illa idza kunta dawaman tasluhu illa idza bai ce illa idza kunta tasluhu ba illa idza kunta dawaman tasluhu a ce kai matashi dan dare ka ba a san ka da ƙarya ba kuma ba a san ka da ƙarya ba kai matashi dan dare ka ba a ganin ka a filin golf ba a ganin ka a dandalin kallon golf ko gidan kallon golf ba a ganin ka kai ɗan ɗarika ba a ganin ka a gidan sinima ba a ganin ka da taba ko ba a ganin ka da ƙwaya ko wani ganye kana sha ha ɗan ɗarika ba a san ka da yawo da 'yan mata a cikin gari ba kai ɗan ɗarika ma'ana illa iza kunta dawaman dawaman tasluhu ba illa iza kunta tasluhu ba au illa iza tasluhu ba illa iza kunta dawaman tasluhu ka kawo kuntan ka kawo dawa mutum ka kawo tasruhun a wannan a wannan lokacin ne tunan za ta ribanci ko za ta ɗanɗani halawa zaƙin tsarika ta tijaniya ka ji daɗi ka ji cewa ashe tsarika ta tijaniya haka take da daɗi haka take da zaƙi a wannan lokaci ne tukuna amma a ina yau a muna tsarika tijaniya mu ɗauko wasu abubuwan shiririta ba ma ana maganin ɗarika tijaniya ba waɗannan abubuwa asalan ma ba su da alaƙa da addinin musulunci abin yana ba da adadi kamar wani abu ne da muke karantawa a cikin littafin al-muhimmi na mulan shekaru sale yake cewa mutanen ya je makar an saukar da shi a wani bene hawa ko uku ko huɗu ne shi kenan a cikin wata rabi'ul awwal sai ya ga wasu matasa da kide-kide suna rawa ana ta yada irin tsoron nan na launi daban-daban shikenan shi ne yake tambayan wani balarabe ba masarai yake cewa wayannan mutane kuma suwaye ne suwaye wannan wanne ta suwaye suke taro suke wuce wannan yana bene yana gani sai shi balarabe ya ce masa ai sufaye ne ko cikin ji wannan magana ko sai balarabin ya ce masa ai sufaye ne sai ya ce haka kuma sufaye yau suka zamo haka kuma sufaye yau suka zamo ya ce haka haka aka mai da sufanci to wannan shi ne abin da yanzu mu ma yake su mu faɗa yau haka sufanci ya zama to ba shi da gata haka sufanci ya kasance a yau haka tsare ta tijaniya ta kasance mu waiwayi baya mu gani mu muna da shekarun mu bai wuce arba'in da ɗan wani kai kaɗan ba mun ga abubuwa da yawa ai muna da angoyi da gidaje na manyan mutanen mu muna ƙananan nan mu mun riga ya mun san da cewa yarinya in ta kai shekara bakwai takwas ta dosu shekara goma nan to ba za ka ganta a layi ba ma gaba ɗaya ba wai ana maganar wani matar aure ba fa wacce aka mata aure ta shiga gidanta ba wacce ta doshi shekara goma ma'ana ta fara girma murahika ba za ka ganta a layi tana yawo ba saboda menene saboda bin shari'a haka haka Allah da manzansa suka ce a yi sannan duk matakin da ka ganshi in ma ka ganshi da arzansa yana karatun Qur'ani ko ka ganshi da littafi da yana ɗaukar ilimi ko ka ganshi da tarjinsa a wata zawiya na masallaci yana zaune yana istighfari yana salati to shin ku ku matasa a yau haka kuke ko kuma ba ku san da kalubale da yake dosan mu ba gadan-gadan misali da zan bayar a nan shine yanzu a wannan zawiya misali ba fata ba wata mata za ta yi nakuda an ce doka ƙarfe goma bayan ƙarfe goma mota ba ta fita saboda haka in rashin lafiya ya taso ko wata mata take nakuda a wannan zaruya ko in ce a wannan abubuwa muna da wani matashi ɗan ɗarika likita wanda zai zo ya yi allura ya yi duk abin da za a yi shi a asibiti ina ƙalubalantar matasa ne domin su rage shiririta sannan a yau in aka ce mun samu wani fasari wannan masallacin za mu rusa shi ne masallaci na zamani hawa biyu ko uku mu ɗaura sama ya zamanto makaranta kasan ya zo ya kasance abin nan masallacin mata kasan kuma ya kasance masallaci na maza muna da ɗan injiniya wanda ya karanta injiniyarin a cikin wannan zaruwa ko a anguwan nan wanda ba ma bukatar mu nemo wasu injiniya su zo su mana ishirafin wannan gini namu ne na gida za su zo su duba mana wannan gini a fara har a gama muna da shi eh sannan kuma dan me a yau a yau duk ran juma'a kowa ya riga ya sani ai in aka ga musallama a kowanne zai sani ya ce jama'a kudin mai na janareto ko jama'a kudin mai ana neman ana roƙo ana neman taimako wai na kudin mai na janareto kawai a gane ai to wannan ba kalubale bane ya kamata a ce a matasa akwai wanda shi ya ɗauki nauyin duk mai inda za a yi amfani da shi a wannan masallacin shi ne yake saya da kuɗinsa yake sawa amma me ya hana wannan saboda matasa ana zaune ba sana'a yi ba abin da ake yi to saboda haka ne a Maulan Mushir Ibrahim ya waliyin Allah ne wayayye wanda ya wayar da ‘yan ɗarika tijaniya sannan kuma ‘yan ɗarikan tijaniyan suka wayu suka ɗauki manhajinsa da usulubinsa suka ci gaba amma banda nahiyar nan namu ina ganin anan ba a rasa ɗaiɗaikun wa'inda suka je kaula maulidi suka gani a kaula wannan maulidi da muke yi nake yin nake yin sa da Hausa ka gaya wa kowa da duk wanda ya je kaula ba da Hausa ake yin sa ba da Larabci ake yi ma'anar wannan shine duk waɗanda suke kewaye da mu a wannan wajen gaba ɗaya suna jin larabci shin haka muke mu matasa haka muke yanzu na daina wannan hausan na mayar da shi larabci kowa zai fahimta kowa zai ji ko na canja wannan hausan na dawo da shi turanci kowa yana jin turanci ko na mayar da shi faransanci kowa yana jin faransanci in kuwa ba za mu ji larabci ba ko turanci ko faransanci sai mun nemo tarjuman wanda zai zo ya mana tarjama ce a nemo wane wani malami balarabe ya zo zawiya ya zo ya fassara mana abin da yake faɗa ƙalubale to ina mu ina shiriri ta muna cikin wannan yanayi eh abin da na gane wa idanuna ni a kaula na lura da shi da Allah da yawa waɗanda suka je ba su lura da shi ba manyan mutane malaman zawiyoyi da shehunan zawiyoyi ba sa yin maulidi ma'ana duk wani malami in ya fito zai fito da ɗansa zai fito da ɗansa ɗansa zai rubuta kasida ta wannan shekara ma'ana kasidar yabon manzo sallallahu alaihi wasallam ta wannan shekara dan ya wakilce shi ya tafi ya karanta kasidar da ya rubuta ta yabon manzo na wannan shekara din yaro bai wuce shekara goma sha shida ko sha bakwai dai zuwa ashirin ba bai wuce wannan ba. Eh, yanzu duk matasan da suke kewaye da ni a nan za su zo za su iya rubuta min baiti ɗaya a kowanne bahari. Eh, in kawo baharu tsawi in ce kowanne matashi ya rubuta baiti ɗaya a baharu tsawi kawo baharu basi ya rubuta baiti ɗaya baharu nabi ya rubuta baiti ɗaya بحر الرمل يجوب ده بيتي تتايا بحر البضار يجوب ده بيتي تتايا هو زي إيه ولا فإناكو أكون أتكين إيه ولا hali na duhu jahilci da ci baya a tattalin arziki da rashin sana'an yi da rashin aikin yi a irin wannan hali ne a yau kai matashi ka ce ka cika ka cika a ɗarika tijaniya ka tara su ma a kanka kana yawo a cikin gari eh ko ka ɗauki katon tarbi ka sa a wuyan ka ka ga zama malami yau da zama malami sai da yanzu ana kalubalantar ka aka mayar da hausa larabci ba za ta ji ba aka mayar da hausa turanci ba za ta ji ba aka mayar da aka mayar da hausa faransanci ba za ta ji ba yaushe ka cika har ka sa rawani yaushe ka cika har da muka sa tarbi ka sa ba ko manyan hotuna na shehunai kana yawo shin kai ka zaci cewa soyayya soyayya a manne hoto yake yanzu a yau misali duk mutumin da bai sa hoton maulan mu shek ibrahim ba ya son shek ibrahim haka ne ko duk mutumin da ba a danki ya sa bajin shek ibrahim ya ba ba ya son shek ibrahim ya haka ne ba ba shi yi ta ake bukata inda gaske kake kana son maulan mu Sheikh Ibrahim Iya kullum da daddare karfe biyu ka tashi ka yi salatul fati dubu ashirin hadiya ga molon mushe ibrahima wannan shi ne za mu ce da gaske kai zo su yi shi ibrahima amma ko suna ko lullube kanka eh ko da kafani aka maka da ko shi shi ibrahima ta gane ai wanda baya sa bajin maulan mushrik Ibrahim Inyas ya dauki salati fati kafa daya yace hadiya ga maulan mushrik Ibrahim Inyas wallahi ka ga kowa ya fika hotunan ka aiki banza kake harka ce harka ce ta aiki eh ar harka ce ta zuci yaya zuciyarka take me kake yi akan waɗannan wajibi akan waɗannan shi wannan shi da ake magana ba wai ka zo ka yi raya ka nuna wa mutane ba saboda raya ne in ka dauke rikatu kana yawo cikin gari raya kake yi saboda inda gaske ne sharbi ne yi aiki cikin dare ma eh ina ina na san da wani matashin da yanzu na san shi kullum yana yin salatul fati dubu saba'in saba'in in ba za ka yi salatul fati dubu saba'in saba'in ba to ina laifi a ce ka yi watsi da sarbe ka cikin dare ka ɗau sarbe ka yi salatin zafi dubu goma sha biyu wanda wannan shi ne wasiyar maulan mushe ibrahim ya ce duk wani wanda akalla ba zai salati zafi dubu goma sha biyu kullum da manzon Allah ba ya ce ya fita a kafinsa bai isa bai isa ya ce ya ce ya tare da shi ne ka ta mai da harka harka abu ne mai sauki to sai malamai suke a tasawuf kulluhu jiddun haka ta kusanci da kuke shi ake maganan sa din wato gaba ɗayansa abu ne wanda ake yin shi da gaske babu wani abu hazulu a cikin harkar kusanci shi harkar kusanci in za ka yi ka zo a yi da kai ne in ba za ka yi ba ka fare wa masu yi wanda yi da su eh amma yace mata sayyidi yace mata sayyida sayyidi ka tara su ma kana ya wannan yake su bai eh ko ka dauki diwani ka je makabarta kana karanta diwani ko ka dauki gotiki eh da buta da risho ka je kai kalwa a makabarta wa ya ga ma a ina kaga wannan eh shi adama turu nake wannan batu nake cewa nake buga misali da malam jinjiri ne zawiya nake cewa nake to ga malam jinjiri ne zawiya a zaune in aka ce zawiya a zama turu aka hau a shaɓa ko na ce kunsa za a kawo nake to ga man jinjiri a zaune akwai hoton shan ibrahim a jikinsa ko babu sai aka ce babu nake to shin baya son shan ibrahim ko yana so sai aka yi shiru nake to muridan malam jinjiri ga shehinsu ba hoton kowanne shehi a jikinsa su a ina suka ga manna ko sunan shehu ne a jikinsu a ina suka gani saboda duk abin da ya kamata kake yi ya kamata malamin ka shehin ka yayi abin eh gaskiya ne wannan malamin ka shehin ka ka ganki yana yin abin sai kai kuma kai ma ka yi tunda ga shehin ka a zaune baya yi baka gan shi da wani abu baka ga ya tara suna ba baka ga ya daukar jikatu yana yawo a cikin gari ba baka ga ya kama hannun ɗan mata yana yawo a cikin gari ba eh ba gan shi baya sallah ba ba gan shi baya azumi ba sannan kuma a ce kai kuma kai a ina ka samu wannan abu abun sheyinka ko kuma abun shedanin ka ka samu eh dole ne dama in ma ka samu abun sheyinka in ma ka samu abu a wajen shaidanin ka haka ne ai inda kowanne mutum yana da karimi da manzo sallallahu alaihi yake magana a kai to kai kuma aina ka samu saboda haka dan Allah dan annabi matasa harka ta tsarika tijaniya idan ba za ku iya yin ta yadda muka gani a rubuce a cikin littattafan shekunanmu mu ba to ku share fage ga masu yin kiɗe-kiɗe ana rawa da sunan yabin ba addini ba addini ba in addini ne littattafan cikin suna nan a lode mujallabi mujallabi ka je ka duba ka ɗauko abin a wani littafi ka kawo in sufanci ne ɗarika ne ga littattafan sufancin muna da su a ɗauko littafin da aka ga kiɗe-kiɗe a ɗauko littafin da aka ga rawa-rawa da tashewa da ake yi da sunan yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nemo a gani mun sha bayanin cewa bandiri ja'izi ne ba muna magana a bandiri ba ko ba ce a kafa bandiri a harraka a yi rawa a more ba ba faɗi haka ba eh bandiri ja'izi ne ka gaya wa kowa amma ba a taɓa taɓa mandiri a yi cuɗanya maza da mata ana tashewa ana tada kura ba ina aka bar alaikum alaikum bis sakinati wal waqar manzo sallallahu yana umartan al'ummarsa gabaɗaya ya cewa na hore ku da ku kasance mutane ne masu nutsuwar zuci masu nutsuwar gangan jiki a ina aka bar wannan wasiki to saboda haka a gaskiya kamar yadda na bayyana cewa ba wai zan yi lecture bane akan darajojin manzon Allah a au abin da ya kama da wannan a gaskiya muna takaicin abubuwan da suke wakana a gurin matasa duka kuma da sunan ɗarika tijaniya ko da sunan sufanci saboda haka dole ne a yi ɗarikar yadda aka tsara ta yadda aka karɓo ta a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wannan shiriri kan ayyuka aqida abin kunya ne a ce a yau sharaɗi ne cikin sharuɗa na tsarikar tijaniya ka yi sallah a masallaci da jami'i da sharuɗarta wani ya yi da'awar tsarikar tijaniya ba ma da'awar tsarikar tijaniya ba ya yi da'awar idrakin hakika cikin tsarikar tijaniya amma a ce shi baya sallah to fi su zuwa a ce shi baya ya fi ƙarfin ya sallah ko ya halalta zina ko ya haramta halal ko ya halalta haram wanda wayannan ayyuka ayyuka ne ba wai ana magana wai ba da rika tijaniya ko ya wuya ayyuka ne na kafirci babu sabanin tsakanin musulmai na duniya kafcewa duk wanda baya sallah ko da yana fadan la ilaha illallah kafiri ne wannan babu sabanin tsakanin masu amma a yau a ce wai dan dari ka kuma baya sallah ba ma dan dari ka ordinary dan dari ka ba wai dan dari kan da yayi idrakin hakika to saboda haka a nan idan akwai wani matashi da ya yi idrakin hakika ya zo ina mu ina so na mishi tambayoyi guda uku kawai idan ya ansa ɗaya daga ciki to ya yi idrakin hakika tambaya na farko da zan masa shine me yasa ne baban shi ya riga shi zuwa duniya ma'ana me yasa ba a haife shi gabanin a haifi babansa ba da zai bada wannan ansa ma'ana me yasa babansa ya riga yi zuwa duniya ta ji daga baya ya zo tambaya na farko tambaya na biyu in bai taɓa yin aure ba ɗan da zai aika a gaba a ina yake a kaddara ce kai zo ba ka da aure ba ai za ka yi aure a nan gaba ko ka ga auren ma ba ka yi ba ma watakila yarinyar da za ka aura ma ba ka sani ba ko to in kai aure ya akwai ƴaƴan da za ku haifa ba a ina suke a yanzu a ina ka aje su eh a ina ka aje su na ukun sa kuma shine kwai da kaza wanne ya riga dan uwansa kaza ne farko ko kuma kwai ne farko duk wanda yake idrakin hakika a nan ya zo ya ba yaban ansa ɗayan an tambayoyin nan guda uku kuma ina da irin wannan